أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الشرف المرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي dukkanin dangi ne bu da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya saki kaddara saduwar mu a wannan markazi mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasuli wanda yake karce dispensar a da garin da magaran jamhuriyatin Niger na'am insha Allah yau muna goma da watan safar ya'ani wata na biyu a kalandar mu ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma yin wafaka da 26 da watan hud wata na takwas shekara ta 2023 miladiya insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun zo aya ta 29 ba tare da jan lokaci ba muna da bakon malami shak albandawi al-shak al-mu'allim malam mas'ud gangaren kafi gwani ya ce wane gwani ma ciki falla karatu ba tare da jan lokaci ba aka rama kalla bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء لها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يجي وإذ قال ربك للملائكة suna lokacin da ubangijinka ya ce ma mala'iku ƙalar rabbuka ubangijinka ya faɗa lil mala'ikati ga mala'iku Allah ya tara mala'iku ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatu ni zan sanya a cikin ƙasa halifa ana halifa na wanda zai zo ya isar da ya iyar da sakona saboda shi annaba adam shi ne farkon halitta a yan adam allah ya tara malaka ce in ni ja'irin fil ardi khalifa zan sanya a cikin ƙasa khalifa na ƙalu sai mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha yanzu allah ka sanya cikin ƙasa man yufsidu fiha wanda za su rika banna wa yusfiku dima su rika zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdik alawar ke gashi mu muna tasbih da yabanka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka kala sai Allah ya ce inni alamu ma la ta'lamu ni na sa abin da ku ba ku sani to anan malamai suka ce wannan ita ce kissa ta farko a cikin alkur'ani inda tunda aka fara kawai da aka yi zancen mummunai sai aka yi zancen kafarai sai aka yi zancen munafukai duka sai aka kare yanzu kuma kissa ta farko ta annabi dai inda annabi ce saboda shine kuma farkon halitta ne shi sa kissan ba ita ce ta farko a cikin qur'ani a nan Allah ya ce ma mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya halifa na a ban kasa wanda zai zamanto shine mai iya rasa sako na wanda zai nuna alsanni abota ba mala'iku suka ce a tajalu biya yanzu Allah zaka sanya manu su biya masu banna wai su bi kuddima suna zin da jini to anan ya akai mala'iku suka sai adam din sun zo za su rika banna su rika zin da jini sun san gaibu ne sun san gaibu hadisi ya tabbata ga Abdullahi da Abbas yace kafin Allah ya hukuma mala'iku wannan magana an yi wasu halitta da ake sun da ake ce musu janu banul jahl janu banul jahl su aljannu ne da iyan aljannu kawai aka zubo su sai da suka yi shekara dubu amma sai suke kashe junansu suna banna sai Allah ya turo ta halitta ta mala'iku duk sai suka suka hallaka su sai aka shahi labarin sai aka yi sifir mulkin a nan ne sai mala'iku suka gano ke na yanzu aka kawo ta halitta irin yadda wacce ta yi aka zata ba wai don sun san gaibu ba ina fata mun fahimta wayansu kuma suka ce a Allah ya ba mala'iku labari cewa 'yan adam da aka kasu aka sa musu shawa aka sa musu kaza za su zo su rika ɓanna tsakaninsu Allah ya ba su labari sarka zo da jini tsakaninsu sarka ɓanna to daga nan suka gane kenan yanzu aka sa yana da masu ɓanna ne kuma masu zo da jini tsakaninsu shi ne suka ce ma Allah yanzu Allah an sanya man yufsidu fiha masu ɓanna wa yusuf kullima suna zo da jini tsakaninsu ma'ana zo da jini suna kashe jini ya salam kamar yadda yanzu sai tura kawai su je su samu yansu yan ta'adda kawai an gwado gashi nan sun zo a helikoftar su zo su ba yan ta'adda abinci su zo su ba su kudi da gudu helikoftar kin yana wuta-wuta yana wannan yana laranti su zubo musu da gudu su dauka su kai su wallah duk wannan kasa-kashen da kaga ana yi ba kowa bane tura a tura ma matsiyaciya Allahumma tsinini min aljarabati ya Allah duk wata corona da ka sani ya Allah duk wata girgizar kasa da ka sani Allah tsunami da kanjamau da sida da takwaran kwatsa da aradu Allah ka zuba mai bar na fata ku addu'a kuma musassaci insha Allah annabi ce ya kudu Allah wa antum muqinuna ku roƙi Allah kuna su kankanciya da Allah ya amsa tabbat Allah da suka ce bu sa mu tafi ko to Allah muna adda sai Allah hudda su shi ya sai yadda zai hudda su ƙarfin mu ya sai hudda su dubara mu ta yi sai hudda su ƙarfin Allah ha dubara Allah ha yo dubara Allah sai ne sa ya hudda su ba tare da an zub da jinin ko dan sako ba ashe safini ku yi ta'adda ku da kuke da makami makami wanda ya yi makamman nukiliya ya yi makamman bam antonic ya yi na vladimir putin ya yi na joe biden barantana na tsinan na kasa ita fattarawa makamun faranshi tana da ko an tashi zanen masu makami ba a sata wanda ake fara sa putin daga shi sai na korea mutumin malama da masu kishin in to shi ne daga putin sai shi da china da india da america ita rai shi ba masa allahu akbar wadda rame akwai iran to ainihin su yan shi'a ne shi yasa su kuma yancin sun ce kafirai ne shi yasa muke dan wani nasu to su yan iran sun yan shi'a ne mun buzo ma musu ina fata muku yanzu Allah ya ce sai mala'iku suka ce wani su fi kurdima kuma suna zuwa da jini wani hannu da safi bi hamdika kuma muna tasbi da yaban ka ya ubangiji wani kaddisu laka muna tsarkake ka kala sai Allah ya ce in ya lam ma la ta'ala ni na san abin da ku ba ku sani ba. kenan ilimi duk gaba ɗaya na Allah ne mala'iku ma akwai abin da ba su sani ba gashi da yawa ba jibril kanshi da ya tambaye annabi muhammad akbirni an sa'a qala mal mas'ulu anha bi alam min sa'i me tambaye ya san wanda ake ma tambaye bai san bai yaushe ce kiyama shi me tambaye ya san bai san bai yaushe ce kiyama shi jibrilu wanda yake ma ma ya san bai san bai yaushe ce ina fata ku annabi bai sani ba annabi bai san ba kiyama jibrilu bai sani ba mala'iku ba su sani ba wa kada ya sani subhanahu ashe baiwa kai ma yanzu ka ce ka san komai akwai abin da kyanta ran da bai kace ce Allahu alam malaman sunna wallahi wani abu ma ta bai su sai kai sun ce wallahu ta'ala alam ce wal Allah kadai sai ba masu yin wannan na ba ka amsa sata amsa duk duniya a malamai ba masu yin wannan sai malaman sunna ba su sani ba su ce wallahu ta'ala alam amma malamin bid'a eh a mai tambaya dubu ya ce ya amsa tambaya dubu hanyar rika albani ina fata ba ku imamu malik imamu malik tambaya ɗin ka mai amma sabanin kin duka cake talatin ne kawai ce ya bal kuma mutumin tun daga iraki aka zuba kuɗi lokacin nan babu jirgi babu mota a ƙafa sai da yawayen wata uku a hanya kafin ya zo garin madina da mai mamu malik a garin madina a masallacin annabi ma ya zo yana mai tambaya an tattara tambayoyi na iraki gaba ɗaya ɗari ya zo yana mai tambaya ya mai ce wallahu alam wallahu alam ya ce imam malik a nika gari a bani kuɗi in zo in ma tambaya amma duk ka ce baka sani mai ce mai wazalin dan baka amsa ban sani ba Allah ya kai ni jahannama ai gwara ka je ka ce ma yan iraki ban sani ba ni jahili ne ya mai wata ina ba ta fahimta in sun ce ni jahili ne jahili ce wuto mutai amma in na ce na sani ban sani ba wai kawai amma mutum tambaya wai abu ya ka za halitta ya ce ya halitta ya haramta wai ce muku mai halitta ba ku kashi ne ya halitta ba ta har da aya ba ba ta har da hadisi wai ka san halitta ko haramta ba mai yi ce Allah wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun musrafu ka ce ya halitta ya haramta babu hujja babu nasi to wallahi ka shiga hurumin Allah ne mai halitta Allah ya kace ni ma yau da ni ma halitta yadda kake halitta ni ma halitta zan yi ko da ka ce haram ne ni na ce haka ne ko kake so ce to ya yi shirka قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بدنا والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم كفداك الله أبدا بك سني بيان شركة saboda ka shiga hurumin Allah ne abinda Allah ne yake yi kace ni wa Allah na shigo hurumin naka sai na yi kuma watakila Allah ne ya haramta kai kace ya halitta watakila Allah ne ya ce halaka ne kace haram yanzu kuna takara da wane ne a shekawa in baka sani ba ka ce wallahu ta'ala ina fata mu bai sai Allah ya ce wa allama adam al-asma al-rabba an karanta to shikenan yanzu in kuka lura anan kafin a halicci mala'ikun ne Allah ya tattara mala'iku yace ni zan sanya halifa na aban kasa sai suka ce a ta ja'alu fiya man yufsidu fiha zaka sanya wanda za su rika banda wa yusfiku dima suna zubda jini wa nahnu nusabbi bi hamdika muna tasbida yabanka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka kala sai Allah ya ce in ya law ma la ta'lamun ni na san abin da kuka sani sai Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi adam duka sunayen komai yanzu dan Allah ana kallo da abu da Qur'ani yake yi yanzu ci Allah wa kafin a halicin ɗan adamkin ne ya ce ma mala'iku zan sanya halifa ko har suka ce yau za a rika sanya masu banda ai lokacin da ya mutu wanda magana ba a halicci ba da annaba da ke ina fata ko a halice shi ba a halice shi ba amma nan sai aka nuna gashi yanzu annaba adamcin gashi mallan Allah har ya sanar da su ne su abubuwa me ake so a ce ma ba sai an ce ma ba da Allah ya ce ma mala'iku sai halice su to yanzu gashi an halice annabi Adam yana nan jariri ya sha nono ya girma yana nan yana nan har ya kai dan shekara bakwai ya kai dan shekara tara ya kai dan 20 ya kai 30 ya kai 40 yanzu gashi ya zama annabi ba duk sai ana tunda aka ce ma yanzu gashi an sanar da shi duk ayi wancan ko dan film da yake zama ai da alabi ko eh zai ce da aka yanzu gashi nan an ahi yaro sai ce to kawai a rubuta bayan shekara ashirin da biyar duk kuna zaune ko minti biyar su fito yankwara su ƙarya ce ba a yi ba ƙirƙirarren labari da masu ce na Allah kuma na hannu na kusu alaika a hasanar ƙasar بما أوهينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغابرين ina fata mu to yanzu gashi har annaba da halici shine Allah sai ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annaba adam sunayen komai da ra'ayi Allah duk wani abu sai aka fito shi yanzu ku yar sai abu zurtowa mala'iku a ce mala'iku wannan mai sunan shi sai su ce wallahi ba mu sani ba kaga da Allah ce ni ya nan malamu ne su kuyar wannan lidde sai a kara ko wannan mai sunan shi tumkiya akuya saniya raƙumi kwaf na shan ruwa ƙwariya ta shan hura duk wani abu da za a yi aiki da shi salula tabin da za a ɗora littattafai man mai gurguwa ina fatan fahimta duk aka bujirto ma mala'iku saboda ba a sanar da su ba bu sa sani ba shi kuma adama da an sanar da shi shine Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annaba adam sunayen gomi summa aradahum ala al-mala'ikati sai Allah ya bujirto ma mala'iku fa qala sai Allah ya ce anbi'uni ku bani labari bi asma'i haula da sunayen wannan abubuwa in kuntum sajidina in ku da gaske kuke cewa ai ku ya kamata a bari ba wai annabi adam ba ku ba da labarin su su suka kalli ku yarda ce ku musamman wallahu alam suka kalli ku ga wannan ƙwarya su ce wallahu alam suka kalli bukuru su ce wallahu mahulhulci su ce allahu alam su kalli roma su ce allahu alam duk ba su sani ba shi kuma annabi adam Allah ya sanar da shi sai Allah ya ce to annabi adam zo kusa to amma yanzu mala'iku an ce su wata sunayensu ko to mi suka ce alaramma sai suka ce mi alaramma sai suka ce
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai mala'iku suka ce kalu subhanaka kalu sai suka ce subhanaka tsarkakaka ya Allah la ilma lana uban mu da ilmi illa ma allamtana sai wanda ka sanar da mu. naka antal alimul hakim kai kai ne masani al hakim mai hikima wallahi duk wani mai ilimi Allah shi ne saman kowane mai ilimi wa fauka kulli zai ilimin saman kowane mai ilimi akwai sama da shi hatta yanta yi ilallawa ta aje wajen Allah to shi Allah shi ne masalin komi ƙul inna rabbi ya kazifu bil haƙi allamun guru alimul gaibi fala yi zuhiru ala gaibi alimul gaibi wa shahada subhanahu ya siffanta da ilimi ina fata mu kina a siffanta Allah da ilimi yanzu dan Allah duk abinda Allah ya siffanta da shi ai kai ka san mai daraja to ka siffanta Allah shi ne ilimi amma duk sauran halittu ba duk ilimin su jahilai ne a wajen Allah ina fata ku Allah ya ce wa ma'udu su mina ilmi illa qalilan ba ku gomi ne ilmi sai dan kadan wala yuhuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha subhanahu shi sa wai da ilimi da hankali sai suka yi jayayya hankali al'aqal sun zo ce kai ilimi ni da yi saboda ainihin hankali sai da ni ake yin ilimi ilimi ya zo ce a kai hankali wallahi na yinka ake jayayya manzan lajiwai waye ya yi ƙari waye ya daraja ake ta wadda ake sai hankali ya gano na sai ce yau ai duk wanda ka gan shi da ilimi sai da ya hankali da ya zama mai ilimi sai ilimi shi kuma sai Allah ba shi wata basira sai ce ai kai hankali da kake wannan wannan magana kai Allah ya siffanta da kai akwai inda Allah ya ce shi ya siffanta da shi mai hankali akwai amma ya siffanta da ilimi ko bai sai anan sai hankali sai ya faɗi ya sumbanci kafar ilimi sai ya ce kayi da daga nan kayi da na ba da wallahi kayi takara takara ta kayi ina fata to amma gubernatorial duk lokacin da aka ce ilimi ana ne ilimin addini wai dan kasa wani geography wata mathematics wata physics ne estawar jiyo eh Allah kai wannan ba gwaro ba mu ana magana anan ilimin qur'ani da hadisi kullul ulumu siwa al-qur'an mushkilatun إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسوس الشيطان wallahi duk abin da ba wannan ba wallahi wasiwasi ne na shi wani geography mathematics physics shimi astrology yo grammar philo geography duka da Allah wa Allah duk shirme ne alfikihu shekun an da zakiru shi fiki wani abu ne mai tsada ilimin addini ya yi komi tsada ba a kwatanta shi da komi ina kwata ku kenan mu yi ilimi da addini mu nemi ilimi da addini ilimin addini ƙarshe ne ina kwata ku yau shi yasa Ali ibn Abi Talib yace radina kismatul jabbari fina lana al-ilm wal juhal ba'du fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la haka yace wallahi mun yarda da yarda da Allah yi mu ya ba mu ilimi jahili aka ba su kudi ina fata mu da fa innal mala yafna an qarib dukiya kusa take ka wa innal ilma yabqa la ya za shi kuma ilimi wanzuwa yake bai kariya yanzu da Allah ga wani mai kudi ga wani mai ilimi kullum a ce shi wanda mai kudin ya bada kudi so kaza kullum shi kuma mai ilimin ya bada wanda ya dashi zai kare shi mai ilimi dashi ya ba tsaro don duk lokacin da ya bada ne yake shi kuma mai kudi ba ina mata mai wuta to ne kuka yi su masha Allah to amma ilimin ba za mu shi ba a kwance mai talib ya ce bijittin labijattin kullum majidi fahalittattin bilajittin bi majidi fa kam abdin ya kuma makamar hurri wa kam hurrin ya kuma makamar abin bijittin da kokari labijattin ba da kaka ba kullum majidin ake samun dukkan baiwa ta ilimi fahaljattin shi da kakanka ne bilajittin baka yi kokari ba bi majinin zaka zama dan baiwa a jami'an jami'an jami'an fakan abdin ya kuma kamar hurri da yawa bawa sai zama matsayin da saboda ya tsaya ya yi ilimin addini sai zama mutum babban mutum ba kowan kowa ba ne yanzu don Allah nawa ka sani wanda ba kowan kowa ba saboda sun yi karatun Qur'ani yanzu duniya an san su gaba da ga Sheikh Nurain na Sudan ka san shi gwamna ga Afifi shi sai da aka yi taron kasa dan Ethiopian Afifi aka yi taron kasa gaba ɗaya a babban birnin Ethiopia Addis Ababa aka zo aka bashi medai na duniya gaba saboda ya yi karatun ƙur'ani daraja ce kuma daraja ƙur'ani shi ne yake kai ka inda kai baka je ba wallahi ina fata ba fahimta to duk lokacin da aka ce ilimi kaka hango wani ilimi na ku can a a hango ilimin kalan lahu kalan rasu kuma yanzu nan Allah a ce mutane suna tahiya ne ka rika kira kada kai mai ilimi mai ilimi ko in mutum goma ne kowa ne wani ko abin da ko kowa ne wani amma yadda suna wuce ka ce jahili su goma wani inda shi inda a ce wani wa ya dan shi ya ce kai da waye jahilin ya ce kai ne ko da jahilin ne ya rama ce ne to Allah ya subantu kuma to kai kai wallahi wala bashi ya gano da yanzu a ko a ministroni na dan guji da ake akwai ministan ilimi ko ba to akwai ministan jahilai ministan na jahilai yau ai biyar da ma'anin ashe ina ba za mu yi da kalunsu ba hana kai mala'iku suka ce tsarkakanka ya ubangiji la ilma lana babu da ilimi illa wa allamta na sai da abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim Allah kai ne al alimu masani al hakimu mai hikima to yanzu an tambaye mala'iku sun ce su musamman wannan suna abubuwa sai Allah ya dawo jihar annabi Adam kala sai Allah ya ce ya Adam ya kai Adam munada mudaf mabniyu ala dhamma ya adam ya kai adam albihu ba su labar bi asma'ihim da suna wani abubuwa falamma alba'ahum bi asma'ihim lokacin da annaba adam ya wasu labarin suna wani abubuwa a gaban su sai annaba adam sai a ce wannan mine ne sai ce wannan kuyar kuma amfanin shi abinci ake ci wannan lidde ne amfanin shi hura ake shafi wannan ƙwariya ce ita kuma hura ake zuba a ciki wannan shi kuma tire ne shinkawa an an yi rigijin eh a ciki ake bankewa ita kuma wannan tukunya ce da ita ake don kazan ita shi kuma wannan ice ne shi ne ake iza mai ta shi kuma wannan kaza ne duk yake ba su labari su da kansu da suka ga wannan ina fata mai ta kalisi Allah ya ce da su alam aqul lakum da mun ba na ce muku ba inni alamu ghaibas samawati wal ardi ni na san gaibin sammai bakwai da kasai bakwai wa alamu na san ma tubduna abinda kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna da abinda kuka kasance kuna koyewa to a ran kenan in muka lura da ilimi ne Allah ya bibita annaba da makan zuwa akan malaiku yanzu duk darajar nan ta malaiku dalilin Allah ya ba annaba Adam ilimi sai Allah ya bibita shi akan sauran mala'iku gaba daya sai Allah ya ce to tunda an yi haka yanzu shine babban hukuma da kuma sujada ka san da malamai suka ce duk wani abu da kan adam yake a takama da shi yana yana tarayya da shi da dabba in dai kana tamaka da wani abu a rayuwarka to kana tarayya da dabba abu ɗaya ne muku tarayya da dabba in karhin zallan tuwo kake yi giwa in sa daukantaka kake yi zaki kai da zaki duk da suke salma kan samma kan ina ba zan garuda in kudu kake shi gabarewa in kuma in kuma wayo kake ji tila sarkin wayo kai in in kurukuru ido kake ji ga mu kai in hakuri ma kake ji da shi ga dawo in ma kai mai sawaya ne mai ka zama dawisu mai cancantawa wallahi yanzu a wani yawon aka ajiye mata wani abu jawo in ta wuce ya za ta in aka ajiye bula-bula wallahi wannan kawai aya ce ta in kuma ai kai in ma wani kyan jiki kake ji da silbin jiki ga maji ina ba ta mai kai in tamshi jiki ma tamshi tamshi zo mu ina ba ta mai da in taurin jiki gaje shi akwai maganin shi kunkuru ina ba ta fahimta kai ta abin da kake ji da shi wallahi kuna tarayya da dabba banda ilimi akwai dabba mai ilimi in tsoro kake ji ga kura ga tsoro ga bango ita haka ce ita ga tsoro ina ba ta fahimta in wayo ba kake ji ita kura ta yi ita ce aka ba ta yi rabu sai ta ce ta raba tana raba uku sai ta ce wannan na kura ne wannan kuma na mai rabo ne wannan kuma na wanda ya riga yi wa wushewa ne zawa ya duka to wanda ya yi tukwan allawa wanda ya yi daidai da faranshi kai wallahi da faranshi da kura ta ɗaya ne ba su bambanci yanzu don allah in akwai adalci mutanen nan da su kuka yi arziki da su kuka kira paris saint germain da su kuka ta mutan kasar kuke ba iran an ce kaso 100 cikin 70 kaso 70 cikin 100 ko? malasan yau na kadi sebo kaso 70 cikin 100 na wutan faranshi na iranian 70 cikin 100 ina fata ku to da allah da abin da aka kai 70 cikin 100 ai kawai labajori ne a gida ko ba kenan duka wuta mutu amma dan zalunci kuma dan abin da muke samu ku cinye kai al-malam da masu Allahumma tsini amin min al-jarabani amin salami amin akwai wata wuta da ta tashi a wata kasa yanzu a America da ake ce mata Hawaii Hawaii iska wata wuta ce mai iska ta tashi yanzu an da mutum 300 a America ba an rasa duk ta cinye su yau mai wajen to Allah kai ta farka in ta'addar da kuka sani da yan boko haram da yan mai jawo da yan alƙa'ila da yan ashis da bellaturi da goge duk yi Allah kai musu da mmmg wacce ta lokacin tanja suna fata muku wadda tanja ya rubar ta yanzu ka sake jin labarin su wani da haifu sa da gwargwaza ba duk tara ake yi ina ba ta bakwai bita yanzu ba ku gani ba da aka sakin mu wannan general commandant ma'abraman cali da aka saki mai raga mai yanzu ta yi ja jirgi ake tada ya kai bayan ta hali a kankashi kana ji da wallahi ba a yi sama a tada in za a tada wani su manya haishiyawa ka a tada kada shi shi wani yake fada wanda yake tilaberi ya ce mu mu ne makwabta muna gani da in an zo sojoji sai dai a biyo su fusta isa to yanzu ga sojoji shiga cikin inda yan ta'adda suke in gida ne in daji ne dan suke shiga su kankashe kenan daman kisan da ake yi da su ayi da faranshi da manya manya duk da su ina fata mu wallahi mi ta'adda Allah ya hukusa hudda to yanzu nake cewa ashe duk wani abu da kake tarayya da shi kake tamaka da shi kuna tarayya da nan ba amma da yanzu kana so ka tsere ma dabba ba sai ka yi kuma ilimin tun ɗazu muna faɗa ilimin addini yaka ce a aini na waye a duniya ai ba inda ban yi ba na je america na je switzerland na je hong kong na je istanbul wallahi jahili kake kai na kai kin nan jahila ne jahili mutum baka san ba addini jahili duk waye wallahi jahili wani malami yace man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirati fa alayhi bil ilm wa man arada jami'ihuma fa alayhi bil ilm wanda yake san duniya wallahi in lahiran ma kake so ilimi in duka biyu kake so a hada ba ilimi ina fata fahimta kai ubangiji subhanahu wataala yace wa allama adam al-asma kullaha ina fata fahimta qala ya adam anbihum bi asma'i falamma anba'ahum bi asma'i lokacin da annabi adam ya ba su labarin suna wani abubuwa qala sai Allah yace alam aqul lakum da ban ku malaiku ban wadi muku ba inni alamu ghaibas samawati wal ardi ni na san ghaibun samai bakwai daga sai bakwai wa alam ma tubduna wa ma kuntum taktumun na san abin da kuke bayyana da abin da kuke koyuwa kenan ba wanda ya san gaibu sewa Allah ina fata mun fahimta ashe a zo a rika wani hayaniya da wani meye a ce annabi ya san gaibu wannan ba daraja bace ka ba annabi ba in kana so ka ba darajar manzan Allah daraja ka ce bai san gaibu ba amma Allah ya san gaibu to annabi ne ya wada Allah ya ce ce da su walau kuntu a'lamul ghaiba lasta khasartu min alkhair wa ma masaniya su in ana illa nadhir wa bashir liqaumin yu'minun da a ce ni na san gaibu in ji Allah Muhammad da sai in yawaita ba kai da alheri da duk wani abu da shari'a ba zai same ni ba annabi ya je yakin Uhud an cika mai kusa a goshi wanda ya zo hudda kusai a busar da gibari wajen hudda kusa sai da haƙorin shi faɗo an mai roti ya je ɗa'if yana wa'azi da shi da zaibi aka sa samarin gari suna jiwon shi da dutsi sai da jini kace-kace da riga annabi ba a aisha tsakiyarta ta bace ana leka an rasa inda ta bace ina fata mu fahimta can ashe a kasan tabarma a shiga can a shiga can duk annabi da ya san gaibu yace kai kuma kun ba kan kohala kai baba wannan bashirin da aka ba aisha na cewa ta yi zina annabi bai sani ba karshe annabi ce ya tafi ba gida har aisha take ganin wai annabi yarda zai yi yau ce mai san gaibu yanzu da Allah da ya san gaibu har ya ce ta ta gida har ma ya ga ta ga ya sauya ina fata bai wallahi annabi bai san gaibu ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba wa ma yashuruna ayyana wai a sai suka ayat ta cikin suratul jin sai sai ai Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan sai sai Allah ya ce illa man irtara min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada yo ai ka sha ka sama tun a ayat ka sha ka sa a fasarta ba Allah ce alimul gaiba Allah shi ne ban sanin gaibi fala yuziru ala gaibi bai bayyana ba kowa gaibin shi daya illa manir tadamin rasul sai wanda Allah ya zaba daga cikin manzo su wai fasara su sai su ce to ai ku ba wanda Allah zai zaba kaman annabi to kai sha sha sha shin mai ruwa uku sha sha sha ina fata mu bai dai to tsaya kan shi yu ai fa la yuziru ala gaibi ahada duk lokacin da baka san gaibu ba yanzu aka baka labarin shi yanzu kai ba gaibu ba tunda an wadi ba ba gaibu ba ina fata mu kai ka gano da kanka ina fata mu bai da kai ka gano da kanka a to tsaya kan ai wai sai wanda Allah ya zaba ya ce to ai kafin a wadi bai ya sani bai sani ba kenan yanzu da aka zo aka sani wani mai yayi sani yanzu shi gani ne mu da yanzu mun san kisa annabi yusuf yanzu ba gaibu bace gaibu ce amma yanzu da muka sani ba ba ta zama gaibu a wajen ba ina fata mu wanda bai sani ba wanda bai sani ba kuma bai isa bai ba da labarin da saboda gaibu ne gaibu ne to daga nan sai Allah ya ce ku mala'iku tunda ya hulku wani abu yayi ilimi ya fifita akan ku ku haɗu kuma su gada
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
sai Allah subhanahu wataala yace wa iz qulna lil malaikati sujudu li adam tunda lokacin da muka ce ma malaiku ku haɗu ku yi sujada ga annabi adam yanzu da aka yi haka sai Allah ce kuma da kuma su ba sai da sai suka su illa iblisa iblisa ne aba sai yake wasu takabar yayin girman kai wa kana min alkafiri ne yana cikin kafirai to anan muka lura an ce ma mala'iku su haɗu su yi sujada gawa ga annaba adam su mala'iku sun yi sujada illa iblis iblis ne aba sai yake yi sujada ina fata fahimta to me yasa aka ce su haɗu su yi sujada ga annaba adam saboda ya sanar da su su abinda ba su sani ba ya fifita akan su da to anan sai malamai suke tattauna wai sujada ta a faɗa amma mutum sujada da goshi ko kuma sujada ta risinawa haka kawai kenan akwai fassara da ake cewa ashe in ka zo mutum yana zai ka risinan wannan sujada ce risinawa sujada ce ina fata to wace sujada ce ake ce sai suka ce to ai in kace sujada ba amma kowa sai Allah sujada wanda za a hada da goshi kamar yadda hadisin annabi da yace law kuntu ahadan amuran an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha annabi ce da akwai wani mutum daya a duniya da za a yi umarni ya waɗe ma wani mutum daya su ji a duniya da an umarci mace da waɗe ta ma mijinta sujada to don babu wanda za a ba sujada sai Allah shi yasa ba a yarda mace ta ma mijinta da ana yi da mace za ta ma mijinta to ba a ba kowa sai ba yawan suka ce kenan yanzu a nan ba sujada ba ce ta goshi a'a su duka su gaida shi shi ake yi a wayan suka ce a sujada ta faduwa da goshi yawai a nan umarni ne da Allah yanzu suka faɗi suka ba annabi adam sujada ba annabi adam ba suka ba sujada wa suka ba don umarnin wane ne amma yanzu sai a wani shehu yana zaune wani su su rika mai sujada don Allah Allah ya umarci su mai wai aka samu wani shehu ya zauna a saman kujera da ana mai sujada yana hawa wai da ƙarshe yana so ya kare abin ya ce wai inna mal'amal bin niyyat ai aiki sai da niyya kenan niyyar su ba ni Allah ba kai ran suka ma sujada kai bai ina fa za mu yau da ko kuma har ƙarshe ba sai ya ce yo ai sujada ba Allah kini ya yarda abu su jira inda lillahi wa inda ilaihi kawai yana zaune ana zawa ana su jira ana gaida shi a kusi ya mai da kanshi Allah kuma yanzu wannan shi ne zaka tsare mai maki shi ne zaka tsare mai maki wanda ya yarda shi arne ne ko bai yarda ba ina fata bai ta to anan kuma hallo an ce mala'iku su wadu su ma annaba adam sujada fasajadu sai suka yi sujada illa iblis aba iblis istisna sai malamai suka ce wannan kun san a larabci akwai istisna munqadi akwai istisna mawsul shi istisna munqadi istisna'in min ghairi jinsil istisna aka ce mala'iku su wadu su sujada ga annaba adam sai suka yi sujada illa iblis iblis ne kenan iblis shi da mala'ika shi ma mala'ika ne ina fata fahimta a ba mala'ika ba shi ne ake ce mai istisna istisna min gairi jinsin istisna istisna wanda ba jinsin istisna kenan da mala'iku da iblis tare ne suke a guri guda yanzu da aka umarci mala'iku su wani su ma annaba adam sujada hawo zuwa aka yi umarni ha iblis sai dai ba a kasu ba da hukunci sai Allah ce illa iblis iblis ne yake yesu jira ina fata ina fata ku shi yasa cikin suratul kahf Allah ya ce afattaki zunahu wa zuriyatu awliya min duni kenan zuriyar shi daban ta malaiku ashe malaiku daban iblisi daban sai dai a lokacin nan abi suke a taron guri guda shi su mala'iku sun yi sujada umarnin da aka umarce su sun yi shi kuma al-iblisi sai yake sai ya girman kai shi ne Allah ya ce illa iblisa a ba wasu takabara iblisu ya kiye su jada wasu takabara ya girman kai wa kana minal kafirina ya kasance cikin wanda suke kafirai ma malamai suka ce zine da aka fara saba ma Allah a sama girman kai bayan girman kai da hassana kuma da aka zo kasa ma hallo zine da aka fara saba ma Allah ban kasar hallo hassana ina fata muku to iblis ya ƙi yi sujada wasu takabara ya girman kai wa kana minar kafiri ne ya kasance cikin kafiri shi yasa ai da muke karanta kalla la tu'iu wasjud waqtarib to duk lokacin da ka karanta wani abu na al cikin alqur'ani gurin sujada ai mun taba kawowa gurin sujada a cikin qur'ani tun daga bakara har nasi guri 12 15 to duk in ka zo gurin sujadar nan ka faɗi ka yi sujada iblisu ihu yake yana kuka ya huta da gudu yana ihu yana an amarci dan adam ya yi sujada wa Allah ya faɗi ya sujada ni kuma an umarce ni in yi sujada da ki dalilin wannan ni na halaka in kuma baka yi ba sujada sai ya ce na samu abu ai ka san ci duk dan iska so yake samu dan iska irin Allah da yau ai iblisi ba yana so ya samu zuriya shi ce kai shi jahannama shi bai so ya tai shi ne ba akwai wani diskur diskur ne yake so ya yi ya yi so ya yi duk mutane su yi wa kala shaytanu da maqudi al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa aklamtukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum wannan diskurkin iblis yana so shi sa duk tura da kake gani suna wannan abubuwan su sa wai a rika arman jinsi su rika sa ana luwaɗi ana kaza duk yan iska ne so ne suke su samu yan iska irin shi kasanci duk ɗan iska ya yi so samu ɗan iska irin shi ai shi yasa yanzu mai shan giya ya iya siya ma giya jika 20 amma bai yaya baka ba jika biyar ko kwa mai shin taba ya baka kudin ta ya baka taban jika kaza ba amma ya baka kudin bai baka ko kwa ya yi so ya samu din iska irin shi a lalace kawai mai tahiya suke ne ba su da ma a tahiya suke ina ba za mu fahimta sai ubangiji subhanahu wataala yace wa kana minal kafirina shi kuma iblis ya kasance cikin kafirai wa qulna ya adam sai muka ce ya kai annabi adam usukun anta to kai ka zauna kai wa zawjuka da matarka aljanna a cikin wannan aljanna yanzu da dalilin wannan sai aka karrama annabi adam da shi da wa da shi da matar shi to amma kafin haka da aka halicci annabi adam shi daya shi ɗaya ne a cikin aljanna amma duk da haka wa da yake gani yanzu a cikin aljanna bai da mace bai samu nutsuwa ba kaka ashe wanda yake nuna wai aljanna wakai duk daɗin aljanna in baka mace babban duk abin da aka tara na lambun nan ashe kawai daɗin nata da kake ne eh wallahi ya yi wa nasu taɓura makumin lazi kalakakon من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام annabi adam wallahi kaga fadin aljanna lokacin nan shi ɗaya ne ba bai samu nutsuwa ba wallahi bai da nutsuwa sai da Allah halicci na na hawa daga nan hakarkarin shi na hagu ka san nan hakarkari na hagu ka san hakarkarin wanda da kake gani duka guda goma sha takwas sha takwas ina fata mu gani 18 wallahi haka ne a cikin dada nan nan tara nan tara to anan akwai daya da kai naka aka halicci na matakka yanzu nan kin nan wannan ɗaya in bai zo bai haɗu si duro da nan matsala yake samu duk shi yasa ga wanda mai da harbe Allah aya ce a Qur'ani nura ko kana ga darma barin kama aya a cikin suratu wannan rum ce ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatan liqawmin yatafakkarun aya ce Allah ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga kanku aka halicci muku matakka duk matar da zaka harba daga cikinka haka garin ka haka wannan haka garin yanzu in baka dawo baka cike shi to kullun haka haka ne daga an cike shi daga an cike shi sai ka samu nutsuwa sai ka samu nutsuwa shi yasa yanzu ko a kauye daga an ga mutum ya danyi wani wannan sai a ce komai a daga an mai yare kuma yau ba ya a kauye ba ina fata mun fahimta ya daidaitu ina fata mun fahimta yanzu ya daidaitu amma ka tsaya kun a wani agoro ke ne ka gani ko ina fata mun fahimta yanzu kuma tare da mai arme yanzu da za ku je wani bulaguro haka a samu wani gida ya a tsaye da kamar misali yanzu malam bashir ka ga tilawa amma sai a haɗa shi da wani wanda bai kai malam bashir ba a tilawa amma yana da arme kuma yin sai gida wani bakunta gidan wani su masu arme gida babba sai a ce malam bashir kai gwamna ne ko sai a ce to ga wani shago can bayan gida kuma kakai raka shigo nan gidan gidan matan arme ban daki ka samu nan ko wani daki ma ka tafi amma kai wanda yaron wanda kana da arme ka da rija gare ka shiga ga ban daki nan in ka tashi ba waje ba za ka ga inda tunda da matarka to ka shiga yadda duk muke shiga lantarki inda suke shiga kai ma shiga wallahi haka ne ina fata yanzu kana katilan makatulan kinka katilan to bari ya wuce kan dai malam bashir ya ce a aujira mai wa kullu ya adam sai muka ce ya adam uskun anta ka zamna kai wa zawjuka da matarka aljannata a cikin aljanna wa kula minha ku ci a cikin aljanna ragadan ayalwace duk dadin aljanna dan Allah baka da mace bai da dadi to me kake ji duk dadin sandar yana ya kai dadin aljanna kuma a ce baka a aljanna baka mace baka samu nutsuwa ba a sandar kuma ka samu nutsuwa ina fata mu ai nan shine garin jami'a wa kula minha ragadan ku ci a cikin aljanna ayalwace haisu shubituma duk abin da kuke so ku ci a gida shi'itu ma su nawa ke alif tasbiya ina fata mun sai dai wala ta taraba hazi shajarata kan kuskusanci wannan itace fatakuna sai ku kasance mini zalimi da cikin azalimai to da annaba adam da na hawa kaga komi wata akai su ci su ci araba baba su ci banan su ci kankana su sha lemun zaki su sha lalacin tsami su sha komi ga shi ga kafur ga zanjabil ga sarsabil ga ga amma itaciya ɗaya ce ma wa'insu ma suka ce guna ba Allah ce kawai ita ce ka kuci amma shaidan ya zo kullum kawai ya zo ka kumi wannan ita ta kiwo gare ta ba bai gushe ba wallahi ne sasu suka ci wani suke ce a annabi adam shi kaɗai ya ci aina na hawa ba ta ci ba dan allah allah ta wa qatama huma inni lakuma labinan nasihin fadallahuma bi gururin falamma zaqa shajarata بدت لهما سوآتهما ودبكا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما أن تلكما الجنة أن تلكما شجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين su biyu suka ci ina ba za mu yanzu ba wai da kake darbe gindi baka ce a su Allah ce su abinda muka wada ne dai Allah shi babu ladar wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana wasu ba da kallahu ma sha da Allah ila illa ta